wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muna amfani da wannan dama da wannan lokaci a wannan rana ta 22 ga watan safar shekara ta 1445 wanda ya dace da bakwai ga watan satumba shekara ta 2023 muna mika taziya ta musamman daga wannan masallaci na sabuwar jami'ar bayero dangane da mutuwar ɗaya daga cikin malamanmu iyayenmu dattawa malamai masu da'awa a wannan ƙasa ta najeriya sheikh abubakar giro argungu wanda jiya laraba allah ya masa rasuwa a garin birnin kebbi a bayan gajeriyar jinya da ya yi kuma aka yi masa sallah yau dinnan alhamis a kofar mai martaba sarki na anan birnin kebbi bayan sallah azhar wanda miliyoyin mutane za mu ce ba dubbai ba suka halatta daga garuruka da ƙasashe ma da ƙauyuka yau an gabatarwa da malam sallah a yanzu haka yana cikin kabarinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya fi masa Allah ya sa dan aljanna ne Sheikh Abubakar Giro Argungun ya sanu da Abubakar Giro Sheikh Abubakar Giro duk mutumin da yake rayuwa a Najeriya a Afirka a duniya ma inda yana jin Hausa yana jin wa'azi to dole ya san da ɗuriyar wannan bawan Allah da ƙoƙarinsa da himmarsa da kishinsa da addini da sha'awar karantar da mutane imam ahmad ya faɗa cewa daman su bayan Allah na ƙwarai mutanen kirki yadda ake gane mutanen kirki a jana'izar su ake ganewa duk mutumin da kaga yana musulmi ya mutu Allah ya tara masa jama'a mai jarin yawa a jana'izarsa to alama ne na kyakkyawan cikawa kuma ya shuka alheri a rayuwarsa amma in ya zama musulmi na kwarai don haka malam ba abin da za mu ce masa sai dai mu bi shi da alkhairi da addu'a mutumin nan malam ba shi da lafiya amma bai taɓa nunawa a wajen wa'azinsa ba wai bai da lafiya yana da larurar ciwon zuciya shekara ɗaya biyu da suka wuce ya je Egypt ni ma na je a lokacin mun haɗu da shi aka yi masa aikin har gidansa har ɗakinsa har inda yake mun yi ta zuwa muna ɗauke masa kewa muna tattaunawa da shi amma wallahi ranar da aka yi masa aikin zuciyar nan da ya samu ya tashi wallahi da na je zan gaishe shi zan fita daga ɗakinsa yunkurawa ya ce sai ya raka na ce a'a malam ya ce a'a sai na raka ka dr abdallah mutanen kirki yana taba ta yana cewa a ci gaba da aikin Allah kai malam mutumin na mutumin arziki ne malam mutumin kirki ne mai kishin addini amma haka ya dawo duk wa'azuzzukan da ake tafiya ana yi da wannan larurar fa a haka yake sai dai kawai ku lura da wa'azukansa wani lokacin yayi wa'azi yayi wa'azi ya gaji ko lokacin tsayawa bai ba sai kaga yayi addu'a sai ya kada kai sai ya sauka ciwon ne yake damunsa za ga yana tafiya a hankali a hankali amma abun ya ci shi ne ba zai iya haƙura ya bari ba wannan shi ne son mutum ya rayuwa kan alheri shek abubakar giro argungun a shekaran jiya fa jiya ya rasu amma shekaran jiya iwar haka fa iwar haka fa magariba isha'i fa wai sai da ya zauna ya tafsirin qur'ani fa tafsiri fa na alqur'ani mutumin da zai mutu gobe malam ya yi tafsirin ƙur'ani wai bai da lafiyan a'a da ciwon a jikinsa daurewa dauriya malamai akwai dauriya kuma shi ina so na gaya wa mutane kun ga kujerar karatu ɗin nan da kuke gani wani abu Allah yake ɗora mata kuma duk wani malami mai koyarwa ku gaya masa ku tambaye shi wallahi duk abin da yake da mutum in dai har zai iya zuwa ya hau kujera ya zauna wallahi malam kana hawa kujerar na Allah yake baka wani nishaɗi da karsashi za ka yi ta karatun har ka gama sai dai kawai a fai a fahimci wani rauni amma wallahi sai kai ga Dr. Ahmad rahimahullah Dr. Ahmad na namu na biyu ke Dr. Ahmad Bamba da ake faɗa malamin duba sai da ya karatu ciwon ne ya ci shi ya ci shi ya dame shi sai yake gayawa ɗalibai na kusa da shi ya ce kai ya kamata dai mu ɗan je a ɗan je hutu ko wahala ya gaji ne ciwon ne ya ci shi amma sai da ya karatun Allah da iko wani wani wanda Allah ya mai ilhama a ranar da ya gama karatun zai tashi sai ya ɗauki hotonsa yana tahowa irin tafiyar da ya da ya fito daga gurin karatunsa zai shiga gida ba ita ba ce irin karatun da ya yi a tafiyar da ya yi a sauran kwanaki da ciwon yana bin sa amma bai san zai mutu ba malam har asibiti aka kai shi Sheikh Abubakar Jibrin Allah ya tsare shi Allah ya dada kare shi babban limamu na jami'ar tsohuwar jami'ar Bayero yana gaya mun yana cewa a yace yace yace yace yace Abdullah ni da na je na ga doctor doctor na gan shi a zaune naga doctor ya tashi ya miƙe yace yace asibiti kuka kawo ni ina ne nan yana dubawa ya gan shi a nan ICU Aminu Kano ya ce asibiti ku kawo ni ya ce abun mamaki malam bawan Allah nan dare yana yi jiki sai ya rikice wai sai yau gashi aka ce ranar juma'a malam Allah ya yi masa cika ya tafi to haka malamai suke mutuwa malam suna cikin aikin ku lura da wannan da haka shek abubakar giro Allah ya masa rahama Allah ya fi masa wato alamar kyakkyawan cikawa last fatawar da aka yi masa a duniya aka tambaye shi wai akwai wata addu'a da tafi la ilaha illallah wa da wala sharika da wala mulku wa hamdu wa la kulli shay'in qadir falala gashi nan a waya ana nuna ka duba inda ya bada fatawar yayi ta iya kokarin sai ta dauko nusus annabi ya ce kaza akan kaza ya ce kaza ya ce kaza wannan shine abin da ya konkludin fatawarsa ta karshe a duniya kenan a media mutum ne mai kokari mutum ne mai kishi kuma ga tawadu'u wallahi malam ni dai mun sha zuwa wa'azi muna haɗuwa da shi ko a Nijar ko a wata ƙasa haka ko a Najeriya a wasu ko a Kebbi wata rana mun je wani wa'azi Nijar an gayyace mu sai gashi ya zo sai na ce a ni ba zan yi wa'azi ba malam kai za ka yi sai ce Abdallah ya ce so nake na ji wa'azinka wallahi kai gaya mu malam na ce malam dan Allah kai wa'azin nan ni wallahi tun da ka zo ba ran yi wa'azi ba ya ce to umarni na baka sai ka yi wa'azi na tashi na yi rabin wa'azin da ya gaba ɗaya yabo na yake kai mutumin arziki mutumin kirki yana da tawadu shi bai da bai da wani jiji da kai ko bai da wani kyashi ko wayar da muka yi na ƙarshe da shi a wata ɗaya da ya wuce ko wata ɗaya da wani abu da ya wuce waya ya kira ni a waya yake ce mun dokta ya ce ina shaida maka mutanen birnin kabi birnin kabi ya ce suna bukatar ka ya ce muna da wani gagarumin taro da za a yi kaza kaza kaza kaza so lalle ina bukatar ka zo birnin kabi na ce to a kalla insha Allah zan yi kokarin zuwa sai dai kuma kash ina da tafiya a ranar zamban Najeriya zan tafi ya ce a ya ce tafiya za ka yi na ce e ya ce to ana bin ka bashi ƙarshen abin da muka yi shi kenan ya ce min na ga kana zuwa misra akwai yaro na wani wani wani na danka maka su duka samun musu makaranta ina so su je su yi karatu a abinan yace kuma zan kira ka kai min bayani yaya ake ya ake wallahi na da ka ya mutu da hammi da damuwar ya'yansa su yi karatu ya karantar da al'umma duk inda ya je wuri inda an taru sai yayi wa'azi ya je Cairo ba shi da lafiya yana ciwon zuciyar nan ya kai min ziyara gidan iyalina ni ba na nan ina Najeriya ina shaidawa duniya ta sani gidan wata baiwar Allah wata dattijuwar mata uwa ce a gare mu hajiya asma'u yar gidan sarkin karaye matar abdurrahman mai girma abdurrahman a duba yaro saboda tawazu'un shek abubakar giro wannan mace ce ɗalibarsa ce iyalina ne da ita wallahi sai da ya buga nisan tafiyar daga inda malam yake ya kai daga kano zuwa wudil bai da lafiyan yanzu haka ina da hoton a cikin wayata ya tashi ya je gidan nan hatta wa'azin da ya musu da aka aka faɗa yayi tai musu wa'azi yayi tai musu wa'azi yace ku gode wa Allah Allah ya ba ku maza masu addini ku gode wa Allah ku dore ayanku akan tarbiyya shi duk inda ya zauna magana addini yake wato ni ka san abin da zai burge ka ya ɗauka a matsayinsa na babban malami mai matsayi mai daraja ya tafi ya je ya gaida matar ɗalibin shi ko kuma ɗalibarsa mace kai ai malam in aka ta gaya maka mahasin ɗinsa abin zai baka mamaki ga shiga cikin ɗalibai a haka ɗin bai da ciwo bai da lafiya ya ce a haɗa masa ɗaliban azhar a haɗa masa ɗaliban kaza zai zo zai musu nasiha zai musu wa'azi aka ce malam baka da lafiya na ce malam ka bari za mu je mu je mu musu ya ce ai ba komai bari mu je sai da ya je ya mutu wannan duk kowa ya shaida haka da aka dawo Najeriya kullum aikin Sheikh Abubakar Giro karantawa in baya birnin Kabi yana kaza in baya kaza duk inda ka ji shi wa'azi ne da koyarwa ka duba gajiyarsa duba furfurarsa amma wannan darasin da muke yi na bayan magarba da isha yana nan yana yin sa bai daina yi ba yayi a argungun yayi a birnin kabi yayi a kaza ya je jega yayi ya je sokoto yayi ya je ina yayi ya shiga nijar nijar inda za ku je nijar ku ji kukan da yan nijar suke akan mutuwar Sheikh Abubakar Giro wallahi tallahi za ku ɗauka kamar ɗan Nijar ne dan Nijar kam ya zama masa gida yana sauka a Nijar kawai wa'azi ake haɗa masa mumbari ko ba a yi sanarwa ba kuma Allah da ikon sa malam idan ya zauna ya zauna a Najeriya haka kawai sai buga sai ya shiga Nijar wannan duk wanda yake shiga Nijar ya sani shine Agadar shine Arlet shine wannan wani gari shine Yamai shi ko ina sun san shi kawai malam kawai a ce yau giro ya zo giro ya zo gari eh to yau akwai wa'azi malam wannan rayuwar ba mai kyau bace rayuwa ce mai daɗi kwarai da gaske kuma Allah ya bashi ya'ya masha Allah ya musu tarbiyya ta addini da haka da sunan wannan masallaci na babbar jami'ar Bayero New Side UK New Side da sunan ainihin wato ɗalibai ilimi da muka yi karatu a wannan majalisi namu na Riyadu Salihina da hukumar masallaci gaba ɗaya muna miƙa ta'aziyya ga duk duniya dangane da mutuwar wannan bawan Allah babban malamin mu uba kuma jagora kuma muna fatan Allah ya haskaka masa kabarinsa Allah ya sa dan aljanna ne Allah abin da yayi na kware Allah ka sa ya gaishe a kabarinsa ya Allah kalmomin da ya ta faɗa kafin ya mutu kuna gani suna ta yawo kamar ya san zai mutu yau ko gobe daman masu imani haka suke kullun suna yawan kawo mutuwa to shi daman yana kawo mutuwa yana yawan kawo mutuwa ku ji kalmominsa da wa'azukansa a can ya faɗa a can ya faɗa a can ya faɗa a can ya faɗa ya Allah ka amsa masa yace ba mutuwar take damunsa ba yace wallahi tallahi ba mu sani ba ko an Allah ya karba abin da muke ko Allah bai karba ba so muna fatan Allah ya karba masa muna fatan Allah ya karba mana Allah ya yafe masa Allah ya sa ya bakunta mai daɗi mu kuma abin da ya saura mana a cikin kwanakin mu Allah sa aljanna ce makomar mu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh